Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna mashi barka da zuwa da fatan kuma ya sha ruwa lafiya a wannan rana ta Asabar 24 ga watan Ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda kuma ya daidai da goma sha biyar ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawulatul marfadul qawmin al-ma'ani Bishop Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu Abul Anwar Imam Sayyid Shehu Muhammad Sallah bin Shehu Muhammad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a inda Shehu ke mana karatu a cikin littafin Ashwa yau ma kamar kullum Maulana zai shugaba ne daga inda aka tsaya a jiya a sai dai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذننا بهذا المقدر وافتح لي بنظرة تأتي لنا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باي أسلم في جرمه wato ya sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kowa da sunansa da ainihinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau ma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dora karatun mu a inda muka kwana a jiya Allah ya mana jangora a kan masallin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan abubuwan da shauƙa ya rawaito mana dangane da kebantattun dabbojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alƙiyama wanda annabi zai tsaya a matsayai wanda kowane matsayi da babu da iya tsayawa a wannan matsayin in ba Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan abubuwan da suka gabata a jiya sai ya ci da cewa wa an abu hurairah radiyallahu anhu wa ukta hujjatan min hudal janna ثم أقوم أن يمين العجل ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري الذي لا سوى أو أنه تجد زان سايا زمن تو نيني فرقم فتنة lokacin da na zamanto ni ne mai jan goron gangamin annabawa lokacin da ya zamanto ni nake magana a cikin annabawa lokacin da suka yi shuru lokacin da zan yi su lokacin da aka rike su lokacin da zan musu addinin a lokacin da suka yanke kauna sai zamanto tutar yabo da tutar karanci yana hannuna sannan ni ne mafi girman ƴaƴan adamu a kun ubangiji na duka ba da alfahari ba sannan kuma kalimai dubu suna ta kewaye ni wayannan kaliman ka cewa lu'ulu ne abin koyewa a wannan lokacin da yake tsayawa a waɗannan matsayin duka جماعة عليه الصلاة والسلام وأقصى قلة يوحد الجنة ألوكتن أن تفاتت كايا أدو جاكتين كايا يكين أدو جدا الجنة ألوكتن أمم كنبي أمم أدو لما الله da kayan adon gidan aljanna a wannan lokaci ina cikin kayan ado na alfahari wanda babu wanda ya kasance cikin wannan kayan adon in ba ni ba kaga wannan ma shi ma wani bangare ne na kususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan lokacin annabi yana sanye da kayan ado daga cikin kayan ado gidan aljanna kuma ku sannan zan yi ke tashi tsaye an yame ni ashi a dama da al'arshin Allah zan tsaya a dama da al'arshin Allah annabi ya ce inda zan tsaya a dama da al'arshin nan laisa ahadun min al-khalaiq yaqumu zalika al-maqam ghairi babu wani mutum daya a cikin halittun Allah annabawa kenan da manzanni kenan da mala'iku babu ɗaya daga cikinsu wanda ya taɓa tsayawa a wannan matsayin in ba ni ba inda zan tsaya a dama da alharshi wani annabi bai taɓa tsayawa gun ba wani manzo bai taɓa tsayawa a gun ba wani mala'ika dan kusanci bai taɓa tsayawa a wajen ba ni ne nan ni kadai na taɓa tsayuwa a wannan gun tun da Allah ya halicci gun wani annabi bai taɓa tsayawa ba wani mursali bai taɓa tsayawa a gun ba wani mala'ika bai taɓa tsayawa a wannan wajen ba da ma wajen an shirya ne dan ni annabi Muhammad ni ne nan ni kadai zan zo in tsara a wannan matsayin in yaji Allah in yi wa Allah kirari daga nan shi ko Allah tabaraka wa ta'ala sai ta ya Muhammadu a yau ranar ka ce duk abin da kake so an masa duk yadda kake so to yau aka za wanda ka bai wa ceto ya samu wanda baka ba shi ba kuma ya rasa saboda haka yau da mana tanaje shi ne saboda kai kowa ya ga girmanka ya ga shugabancinka ya ga tsafaitarka masoyi ya ƙara jin daɗi sannan waɗanda ba ku sallama ba yau to shi kenan kuma inda inda za su je ba su je ba ba wajen ruwan dama kuma saboda haka ba wanda ya taɓa tsayawa a wannan matsayin in ba ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba wa an abi sa'id kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamah wa bi yadihi wa alhamdu wa la وما نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا ذات لوائي وأنا أول من تشق عنه الأس ولا فصا حديث اللي هذا كان أبو سعيد الخدري babban sahabin manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam kana Abu Sa'id yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamah ni annabi Muhammadu ni ne shugaban ƴaƴan Adamu ranar tashin kiyama. Ban tashin kiyama duk wani ƴaƴan Adamu kowaye shi to ni ne nan shugabansa. Kuma shi yasa ran tashin kiyama babu wanda yake tawaidiya a mashar kiran manzon Allah. Saboda shi shugabanci ba yana hukunta hutu bane. Shugabanci ba yana hukunta hutu bane. aiki yake hukuntawa. Shi yasa ba yake yake cewa a sayyidul qaumi qadimuhum. Shugaba a mutane shine wanda yake musu hidima. Wanda yake hidima a cikin mutane shi shine shugaban mutane. Kaga ma'aiki an tashe shi da farko saboda shi ne sayyidul qaumi. Shi ne shugaban mutane. Ba ba shi ne shugaban mutane. saboda haka shi ya san irin tanadin da ya kamata yi wa mutane don a sha shi ya sani shi ya sani a tashe shi da farko sannan kuma lokacin da annaba suka yi gangami wa zai shiga gaba ai shi ne zai shiga gaba tare shi zai jagoranci tawagar sannan shi ya san inda za a tsaya sai a tsaya in an tsaya shi ya san irin jawaban da ya kamata a yi wa halalan Allah a lokacin sai ya yi in ya yi kuma sai a biya bukatar shi a biya bukatar ko mene ne gangamin jama'an da suke tare da shi ko ba haka bane lokacin da waɗannan jama'a suka yanke kauna gaba daya an rasa yadda za yi da yake da ba annabi shine sayyidul qaumi shugaban annabawa da manzanni an gane kenan ko ai shi zai musu ofishin ku kwantar da hankalinku ai ba matsala ba matsala ai ko kun sha ai ko ko tsalle ke tuntuni ma can ba zuwa kaga saboda kasancewar annabi shugaba ne ake gabatar da komai a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke zalla da komai saboda haka annabi yake ni ne nan shugaban ƴaƴan Adamu a ranar tashin kiyama ba ran tashin kiyama kadai ba an ambaci yawan kiyamati ne a nan an gane kenan ko saboda siyadar ta zamanto ta zama shamila an gane kenan ku wanda ya zama shugaba a lahira dan Allah ya abu zai zama shugaba a duniya ba ko ba haka bane ai duk wanda ya zama shugaba a lahira ai na fara zama shugaban a duniya su kula shi ko ba haka bane kowane mutum ne shugaba a duniya ko shugaba a lahira ai ba kowane mutum bane wani shugaba shugaba ne a duniya amma a lahira kuma bawa ne bawa ne gaba da za ka same shi cikin sahun bayi ne wani kuma bawa ne a nan duniya amma ran tajar kyawa kuma shugaba ne kuma sai ka same shi a matsayin manyan mutane kuma a nan duniya a ai shi ba bakin komai bane abin tattakawa ne amma lahira sai ka an shi a manya-manyan kujerun bayan Allah yana nan ya ki shingida yana kallon kowa a duniya an raina ko kuma yau kamu nan muni amma abin mamaki shi annabi shu a duniya shugaba ne gaba daya a barzaku annabi shugaba ne gaba daya shi yasa a daren Isra'i ma ai shugaba ne shi yasa shugaban shiga gaban annabawa ya zama imamin ya ja Allah da yasa saboda shi shugaba ne in an je matar ma filin tashar kiyama ma ai annabi shi ne shugaba shi ne shugaba shi yasa abin mamaki shi karan kansa ma mahsar din ma ai an tsago sunan sa ne daga sunan annabi annabi shi ne muhammadu al-hashiru muhammadu al-hashiru mai tara taro mai tara taro shi ne mana hashiru mai tara taro hashirin iri biyu ne wanda ya fi shahara cikin mu akwai da ake rubutawa da an baki ashiru na goma na goma ba wannan bane akwai kuma ashiru na hatsarani mara dugo wannan shi yake magana a nan kaga me ma'ana ashiru mai tarawa mai tarawa ashe mahsharu matattara matattara an gane kun taron kenan shi ne ma'ana mahsharu mahallul ashir inda za a taru gaba daya da awwaluna da akhiruna da mutane da aljanu duka an taru a wannan gun a ce waye dalilin taron hashiru hashiru annabi muhammadu kuma me ake nufi da taron mashar din gaba daya saboda a nuna wa mashar gaba daya girman hashiru din annabi muhammadu je layi ke sa annabi yake yi wa kansa kirari ni ne nan alhashiru mai tarawa wanda Allah zai tara halitta gaba daya a karkashi na ran tashar kiyama sai ka tarar da kowa da kowa ya dawo bayan annabi ya dawo bayan annabi dama ka shanin annabi yake dama ka shanin annabi yake yan uwa misali annabi ai misalin rana ne da Allah ka taba ganin rana ka ga taurari eh ni dai ban taba lura ba amma kila cikin masu wanda ya taba lura ga rana amma kuma ga taurari a lokaci daya ana kallon taurari kuma ana kallon rana a lokaci daya ni dai ban taba lura ba amma akwai a cikin gwagwa wanda ya taba lura ba sani ba ba zai ba yiwuwa ko bai ba ka ma haduwa to ai misalin annabi a misalance an gane duk da annabi ya wuce nan bayi ko misalin annabi misalin rana ne in ko ga rana wa ke maganar taurari ba ke maganar taurari kuma ai babu shi yasa ranar tashin alkiyama sai ka ga annabi ne ke askawa annabi ne ke askawa annabi ne ke askawa kowane aske ya koma daya an gane kenan ko ya ya shige cikin rana yanzu kowa yana jin ba shi ba komai bane ba komai bane sai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi izini yanzu to kowa yanzu sai ya haska daga nan sai annaba su haska kowa ma sai ya haska amma tashin farko ba da haskawa kowa ya narke a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugaba a ranar tashin alkiyama kuma shi ne shugaba a ko'ina a ko'ina gaba ɗaya shi ne shugaba alayhi salatu wa salam wa biya jili wa abu hamdi tutan nan ta yabo annabi yace a hannuna take ba hannun wani ba wannan tuta kar mu doka kamar tuta ce irin da sarakuna wannan tuta tuta ce ba na haske ba ba tuta ne mai sanda da kuma kyalle ba mai kadawa irin wannan tutocin Najeriya ko kore da fari da kore ba irin wannan tutar ba ce fa an gane wannan tutar gaba ɗaya haske ne farkonsa haske ƙashinsa haske zahirinsa haske batininsa ma haske an gane kenan ko kaka ɗauka tuta ce irin na ƙasashen duniya ko tuta irin na sarakuna a'a ba irin wannan tutar ba ne wani haske ne tutar ta haske ce babba annabi ta wannan tuta ne ko yana nan rike a hannuna wala fakara ba da fakari yake faɗin wannan maganan ba ba dan cika baki ba ba dan in kamba makaina ba ba domin in nuna wa halitta girma na ba an gane kenan ko to me ma zai kai ni nuna wa halitta girma na ai girmamawan Allah gare ni ya isa ba ba gaba ne yadda Allah ke girmama sha'anin manzon Allah ai ya isa wa zai kira Allah ba da annabi ba wa zai iqama ba da annabi ba wa zai sallah ba da annabi ba wani sha'ani ma za ka yi ma ba da annabi ma Allah ya kalle ka wannan ya ishi manzon Allah ka sani irin lukunan yaban da Allah ke yi wa manzon Allah yanzu da Allah to shi ma annabin yanzu me zai yi da yabon kansa bayan ga yabon rabbul izzati ma ai ya wadatar mu kuma sai mu yi koyi da Allah dan mu samu albarka dan Allah wanda ya yi annabi mai kara wa annabi bai kara wa annabi komai ba yabon da mai annabi zai yi da ita misali bayan yabon Allah da Allah yau manzon Allah ai babu wani yabo kuma kafaitacce irin wannan ko ba haka bane balma wanda ba san shi ba yana zuwa san sai kama yabon annabi wanda yake a kasa bai ɗaukaka ba yana so ya ɗaukaka sai kama ambatan annabi kama yabo sai ya ɗaukaka ashe ne yaban kanwa yake komawa kan shi ne yaban ko ko ba ka bane kan me yaban yake komawa yanzu da sai ka minke ka bi annabi ka ga cika maka su ko ba ka bane an cika maka su saboda ka yabi masoyin Allah masoyin bayin Allah gudanarwa aka yi irin wannan ashe annabi ce to ina gaya muku wannan ne wala fakara ba dan albari ba wa amma bi ni'mati rabbika ne fa hajjis ba wani abu bane an gane ko waya fihi mad'an zatuhu wa sifatu muhammadu fitlul hamdi min hamdi amali ai annabi ko kebe shi ko karkebe shi ma abin mamaki ma zatin annabi ya ishi annabi yabo zatin annabi ya ishi manzon Allah ya ko sannan sifofin annabi ma sun ishi annabi yabo karshen magana sunan annabi ma ya ishe su yabo da Allah wani yabo za ta yi wa annabi yaban ya kai darajar kimar Muhammadu shi sunan Muhammadun nan ma ai ya gemi dukkan yabo ma ai shi ne ma yaban ma da Allah wani baiti za ka yi da ya kai girman sunan Muhammadu akwai wannan baitin ai duk wani baiti yana shigewa cikin sunan Muhammadu ne saboda ka shi Muhammadu shikiri ne wanda aka yi istikatin sa daga hamdu ko ba ko me ko mana hamdu yabo ashe annabin shikiri ne sunan sa shikiri ne da aka yi istikatin sa daga hamdu ashe ko kai ne shi ko kar kai ne shi sunan sa ma yabo sannan abin mamaki duk duniya babu wanda yake da sauƙin yabo irin annabi ko kwana da wahalar yabo amma ban da manzon Allah yanzu duk wanda zai ɗauki alƙalari ya yabi wani in ka kalli yabannin ka kalli wanda ake yaban za a iya samun haka wanda ake yaban yayi nan yaban ma yayi tan ai masu jin yabo mace kai wannan dai to ya ya dan zuba roƙo da yawa ne gishirin ya yawa makin ma ne ya yawa dan zai faruwa wani lokaci sai ka dan hada da haka haka sannan wanda kake so ya kai ban ma ya yabu in ba ka hada da shuwa ba ba zai yabu ba an gane karatu na ko amma ba ne saukin yabo irin annabi Muhammadu yasa shi yake fasalun sana'ul mustafa yaban annabi a bake ne sauki ba wahala an gane ko yabon annabi ba wahala duk taron maulidi kaddara an tara mutan farko da kashe a ce ana so kai ka fito ka zo ka yabi annabi ai ba wahala yi yanzu da za ka yabi annabi ai sai dan gani tsoron kauni sai dai in kai matsoraci ne kuma tsoron daga kare kare amma ai kuwa yana da abin fade a manzo Allah da Allah da inda kaga sai su yi da sannunku masoya annabi sannunku annabi ya fi kowa kyau da Allah kai ya kama da ai kowa ya fi annabi ya fi kowa kyau har Yusuf ba ya fi shi kyau gaskiya ne gaskiya ne mun tabbatar da wannan ko ba haka bane a halittar manzan Allah gaba da babu aiki wallahi gaskiya ne shi manzan Allah bai da wajen kushe kowa na da kun kushe amma ban da annabi ka fara wani jibo kenan ba ina ba ta fahimta ko daddare in ka gama kuma sai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dariku ya ci kowa kauta da Allah zai tsare ta ka babu shi kadai ne a lokaci daya ya ba da tumatai tsakanin zuwa uku guda biyu ba mu taba jin wanda ya ba in ba annabi ba da Allah zai ce kariya kake yi ya fi kowa ya biya ya fi kowa sadar da zumunta ya fi kowa kunya ya fi kowa tawazu ya fi kowa ibada saboda ibada matsala kamar kara ta yi da zai tsaye ta ka jama'a zan tsaya nan sai mun kara a zuwa alfilin maulidi da Allah da maulidi ba a gane karatu na ko a ce yaban annabi a bane sauki ba wahala saboda me an share hanyar yaban ba tsaya an gane kenan ko ba kwana ba kwalba hanya sai nylon ga tsanin malam hau ka tafi kawai hau ka tafi kawai an gane kenan ko ashe dan wara ka daina shakka an ga shakka mole shi ka zo ka wuce annabi ko ka fada kawai to da ba ko da awa ɗaya ka baka misali kai minti goma sha biyar kai kokari sauran na ba sauran malamin ci gaba saboda fasalun salamul mustafa yaban annabi a baya ne sauki in ji ibrahim yace tabi'un annabi ga sunan ba iyaka sannan ayyukan annabi ga sunan ga ayyukan annabi nan zunzurutu ba su da farko ba su da kai ko ba haka bane shikenan sai ka bada rufe kawai saboda sauki ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam saboda haka tutar yabo a wannan ranar a hannuna yake ji manzon Allah wala fakar ba da albari ba wa ma nabiyyun yawma idin ko wa ma min nabiyyun yawma idin a wata nukta kenan babu wani annabi a wannan ranar wace rana yawmul qiyamati mana ranar tashi alkiyama annabi ce babu wani annabi a wannan ranar Adamu annabi Adamu uban annabawa uban halitta gaba ɗaya ma, faman siwawu da wanda ba Adamu ba duka annabawa kenan, da kuma duka manzannin ma gaba ɗaya ma, abin mamaki a wani ranar da yawa illa ta gani wani, fatin suna karkashin tuta na ne, tutan nan ta yabo, Adamu da shauran annabawa duka suna karkashin tuta na ne. Wannan karkashin ba irin karkashin da kake tsammani ba. An gane kenan ko? karka ɗauka annabi ya ce adamu fa man dunahu ko fa man jiwa ta ta riwayi suna kakashin mutana ka ɗauka ko suna kakashin tafin annabi ne annabi ya take su ba ka ake nufi ba annaba suna da girma annabawa suna da girma abin nufin ma'aiki a nan adamu da wanda ma ba adamu ba duka majiyana ne ni da liman kowanne ya sauku a bayana shi kenan maganar an gane ba suna karkashin dan irin wancan sun bane a'a karkashin anan an gane kenan ko a ai su dama wanda ke in ana balla a masallaci an gane kenan ko liman yana gaba duka sauran jama'a masallaci a ina suke a lokacin a karkashin wa suke a karkashin liman suke shi yasa ai duk abin da ya samu liman ya samu ne ya same su mana in raki ne lalace kama zuwa in ma tsari ne ya kama zuwa saboda ne suna karkashin sa irin wannan ake nufi an gane a karatun ko ba san karkashi ba annaba suna da girma ma'ana daga annabi ba kowa da zai iya bin bayan annabi in ba annaba da manzanni ba ba wanda ya isa daga annabi sai dai annabawa kuma ba wanda ya isa ya shigo gun amma annabi shine limami gaba daya kowa na ta bayan annabi abin mamaki dan uwa in ba yanayin annabi ba ka ga nan fa Adamu baba ne an gane a wata ibara ko manzo da waye da amma ga da ya koma liman baba ya zama mamu in ba manzo Allah ba Adamu ba babansa ne annaba nan da rashin babaninsa ne amma kasaitar manzon Allah kowanne ya zama karkashin sai da Rasulullah saboda girman sayyidul wara sallallahu alaihi wasallam وانا اول من تشق عن الارض annabi ke ni ne farko wanda kasa za ta tsage a gare shi ya fito wala fakar ba da alfakari ba kamar yadda muka gabatar jiya babu wanda zai fara fitowa daga kabari in ba manzon Allah ba shi ne mutum na farko wanda kasa za ta tsage sai ya fita a lokacin kuma yana nan a karkashin kasan a kwance amma annabi shi ya tashi ba kuma wanda a can aka sata in ba shi ba saboda girman sa tare da waɗanda suka riga su kwanciya Adamu da wanda suke karkashin Adamu gaba daya duk sun riga su kwanciya amma a wajen fitowa a wajen riga fitowa wa za a fara tsada wa kasar ya fito in ba manzo Allah ba nan da yake hukuntawa yana hukunta shugabancin annabi an ba shugabanci matsanta ba da shugabanci ba ba zai yiwu ba ko ba zai yiwu ba zai yiwu ba shugabancin annabi yake hukunta wannan annabi yake ni ne nan amma wala fakar ba da alfashi ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karba daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada ana sayyidu walad adama yawmal qiyamah ni ne shugaban ƴaƴan adamu ranar tashin alkiyama wa awwalu man yashqu anhu alqabaru kuma ni ne farko wanda kabari zai tsage a gare shi ya fito kaga wannan ruwaya yana sabawa da menene wancan ruwaya a wajen al'ad kamar yadda muka fara gabatarwa a jiya kaga hadisin da muka karanta a ƙarshen wa ana awwalu man tanshaqu anhu al-ardu amma wannan ruwaya ko na Abu Hurairah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qamar an gane duk manonin mutaqariba shi ko lafzan ma mutaqariba ma'anan ma duk mutaqariba ko ba ga bane da ta kabari daga ina yake daga kaza ko ba ga bane an taba an taba gina kabari ba a kasa ba a kasa ne ashe in ni ne ni ne farko da kasa za ta tsage a gare shi da ake nufi ni ne farko wanda kabari zai tsage a gare shi in an gwada a nan karara ni ne farko wanda kabari zai tsage a gare shi har yanzu ne kasar ake nufi in an maji kasa kabari ake nufi in an maji kabarin ma dai kasa ake nufi dan kabari kasa ne kuma a kasan ake tsagar kabarin kuma a shekaru suka dai ma'anona ne masu inganci masu karuwan juna ni ne farko wanda kabari zai tsage a gare shi wa awwalu shafi'in ni ne farkon mai neman ceto ni ne farkon mai neman ceto babu wanda zai riga ni neman ceto a wajen Allah karshen magana ma a hadisin nan dogo ba za a ta kekkewayawa ba a wajen neman ceto ba saboda halitta sun yi tsayuwa tsayuwar ta kai matuka ba kowa ya gaji ba an yi zuba zuban ta kai matuka ko wani ya yi zuba zuba ta kai mana a a idan tsawon kashi wani ya yi zuba zuba ya kai gwiwoyinsa guda biyu wani zuba ta kai masa kwauri wani zuba ta kai masa cini wani zuba ya kai masa nan kwankwasonsa wani zuba ya kai masa nan cininsa wani zuba ya kai masa nan hakarkarinsa wani zubansa ya kai masa kafadunsa wani ya kawo masa nan wuya wani zuba ya kawo masa baki wani zuba ma ya ma zube gaba daya bacacin zuba ma gaba daya zuban ya zame masa teku mai zuci har ya bacci a cikin shi zunuban bayi gwargwadon irin sifar da za su yi tashi alkiyama wanda zunubansa mai yawa ne to shi zai tara gumi da zufa ya yi ta diga ya yi ta diga har ya bace a cikin shi kuma gumin ba irin da duniya ba gumin ma azaba ce da zaman kanta Allah ya kare mu to kaga an tsayu tsayuwa tsayuwa ta kai matuƙa ga jahannama ta kusata tana nishi har ma takan fito da arshanta ta fara ɗan shafan wasu fasanjojinta jahannama ba ta fara ɗan shashafa fasinjojinta ai ta san kayanta ayyuwa ta kai matuƙa ana cikin wannan yanayin sai filin makar sai ya zama ta yi wani irin rikewa daga nan ya za yi abin da ba a so din nan dai shi za a yi an gane kenan ku aka dafa zuwa hadisin ya hukunta ba izan ke tsada su shi adama ana cikin wannan yanayi sai mutane gaba da shugabannin majar sai su taru su je neman taimako taimako a wajen adamu haka lafazin ya zo a cikin sahihul bukhari taimako za a nema a wajen annabi adama wanda ya ce ba son taimakon annabi a ranar yana ina yana ina za a je neman taimako a wajen adamu ya ce a'a abinda kuka zo nema yau ba ba mahajina ba ne ba hurumina ba ne ba matsayina ba ne ba matsayina ba ne amma ku je wajen annabi ibrahima shi bada'in allah ne allah ya rike shi bada'i akwai alaka da ƙari tsakanin da allah ku je ku yi masa magana ana zuwa zai yin shi ma zai ce a'a an gane kenan ko inna ma kuntu khalilallahi min wara'i wara' ai ni ma ba daɗin Allah ne amma ta baya baya ba ta gaba gaba ba. Daga a takaice dai ɗan uwa haka za a yi ta kewayawa. Ƙarshe ne inda za a tuke dama nan ne magariyar tukewar manzan Allah. Ana zuwa wajen manzan Allah shi ba zai faɗi abin da annabawa ‘yan uwansa suka faɗa ba. Dama ya san ranar gaba ɗaya tashi ce ba mu gwada baya ba da sunan cewa sunan sa alhashiru ba kuma sunan mata kuma masharu ba dama shi ne hashiru dama yi ana zuwa wajen zai ce ana laha ana laha ana laha to a lokacin ne ba ma'aiki alaihi salatu wassalam zai tinkari halaran Allah ya fadi karkashin al'arshi ya sujjada ya yi sai Allah kirari ya yi sai Allah kirari daga nan Allah sai kira ka ya Muhammadu irfara kasa ya Allah Muhammadu ka daga kanka a wata ruwaya kul tusma kul tusma duk abin da kake so faɗa an ji ma ba ma za ji ba an ma ji sannan kal tukwa roƙa a baka abin da kake roƙo washfa ishaffa ka nemi ceto a baka ceton annabi ya nemi ceton gaba daya sai Allah ya dauki daran ceton gaba daya shi ba annabi Muhammadu kaga shi ne farkon ne neman ceto a wajen Allah ma wa awwalu mushaffaqin kuma shi ne farkon da za a baiwa ceto ba za a baiwa wani halittar Allah ceto kafin annabi Muhammadu ba shi ne farkon ne neman ceto kuma shi ne farkon wanda za a bai wa shekan wannan shi ne da ashafa'atul uzma babbar ceto gaba ne kenan lokacin ne ba taken nan zai ci da aiki taken nan ba alfatihul ma ubulika wal khatim lima sabaqa yanzu ne mala sai annabi ya buɗe shekan sai ma za a miƙa mai a ceton ne an gane kenan ko a lullube shi zai fare ka in ya fare ka shi kenan ya san na kowa ya san na annabi ibrahim sai bashi ya san na annabi musa sai bashi ya san na annabi nuhu sai bashi ya san na annabi isa sai bashi ya san na annabi adamu sai bashi sai ba manzanni ya bai wa annabawa ya bai wa mala'iku dan mala'iku za su yi ceto an gane kenan ko daga nan ma an gane kenan ko shi ma qur'anin ya fashi na shi dan qur'anin ma zai ceto shi ma kansa qur'anin ma zai ceto annabi zai baiwa bayi ceto zai baiwa abubuwa da yawa ceto zai ba surori da yawa ceto a cikin alqur'ani zai mika musu sannan kuma zai dawo kuma ya baiwa waliyan Allah nasu ceton ya bai wa muminai ya yi ta bayarwa daga ƙarshe ma annabi zai gonan zance su gonan ma za yi sai a fasa jason gaba ɗaya ma in Allah ya taimake mu mu da ku sai mu samu mu har mu ce shiwo Allah ya mana wannan dan arzikin mu da Allah da sai ba mu da sai ba mu kullun na kan fada da lokacin da kamfani MTN ta zo kasan nan nawa ake sayan sim card to kaji ko akwai wanda ya sim sai sai sim card shi ma 200 wani 200 wani 150 wani 100 wani 80 haka dai haka dai abin ya sauko ya dawo 20 an gane dubu goma sha abu ya dawo dubu goma ana nan ya dawo dubu ana nan ya dawo ɗari biyar yanzu ma kyauta ko yanzu ba kyauta ba ne an gane irin ko an ba abin yake yi shi yasa da shi yake ta idza ka fa'al ma'budu jaza al muharraju in ji aka baiwa annabi ceto ya karba ya raba yace al muharraju har jabu ma wallahi sai kaga ya samu shiga jabun musulmi wallahi sai ya samu an gane jinin ku ki zaka fi almabubu jaza almubaharaju har kan kamo ma wanda ba ba ba janu bane in dai yana la ilaha illallah wallahi sai ce to annabi ta ta kwakulo shi sai ta kwakulo shi sai ta raba shi da azabar Allah wanda kirman ceto maza Allah wanda haka annabi shi ne farkon mai ceto kuma shi ne farkon wanda za a bai wa ceta da da wannan girman na waye ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an karba da Abdullah ibn Abbas Allah ta rabu yadda annabi yana cewa ana hamilu liwa'i alhamdi ni ne me dauke da tutar yabo ran tashi alkiyama tutar nan ta yabo ba wanda zai rike ta ba wanda zai iya daukar ta in ba ni ba dan matsayi ne wanda ba zai iya tsayawa a wannan gun in ba maza Allah ba ni ne da rike tuta ga gurin tashi alkiyama wala fakra ba da alfahari ba wa ana awwal shafi'in ni ne farkon mai ceto wa ana awwal mushaffa'in ni ne farko wanda za a bai wa ceto wala fakra ba da alfahari ba wa ana awwal man yuhadiqu halqal jannati ni ne farkon wanda zai girgiza halkar jannatin sobin gidan aljanna a wata ruwaya wa ana awwalu man yuhabibu kalak aljannati ni ne farkon wanda zai girgiza makullin aljanna makullin aljanna nan ba kan aljannati makullin da aka kulle gidan aljanna da ita in na zo girgiza ta zan yi in na girgiza ta sai ka bude sai ta bude kawai ba dole ta bude ba an gane kenan ko muna da wani malami a jidda malam muhammadu mun yi karatu a hannunsa lokacin mahaifin yana zaune a garin jidda an gane shi kenan malami ne yana ba da karatun alkur'ani kuma yana karantar da ilimi amma kuma yana karantarwa kuma a makarantar boko kuma malamin irk ne to muna zuwa makarantar boko tare da shi wata rana ya je makarantar boko sai ya manta da makullan irin da ɗakin da zauren gaba da a nan ofishin bai sani ba kuma da nisa da ya dawo gida ya zalibi a juhu sai ji babu makullan kuma gashi nan ya zo gida da kashe ne za ka tabbatar ai makullin suna makaranta kila ma masu kulle ma abubuwa ma sun kulle sun tafi da shi sai wani ta karo kallon ba za a yi sauri mana aje aje makaranta ko aiha a samu a daukar shi a ba muna tare da annabi Muhammadu muna tare da alqur'ani sai an makaranta an dauko ina bawan Allah makunni na baiwar Allah bawan Allah ya hana bawan Allah shiga daki kuka ji irin wai wata irin karatu ina bawan Allah makullin nan ba baiwar Allah ce ba yaushe baiwar Allah za ta hana bawan Allah daki yace ce ki bude kaɗan da muka ji ta ta bude da shiga daki wa shagari da aka je makaranta sai ya ɗauko mukullin kuma mukullin ya ci da kuma budewa kuma wai na gaya muku wannan ne a nan duniya ba a gaban mu aka yi wannan kaga ma'aiki na so mu gane girman ma'aiki ne ba wannan a mabiyar manzo Allah in ya zo na tirme ya yi ta ta za a fata an gane ko to an annabi ya je kofar aljanna shi ne farko wanda zai girgira makullin gidan aljanna ta bude da ana ne rigima cikin ta ai annabi ya wuce wajen mayi an gane ko hikaya cikin hikaya akwai wani dattijo yana nan a garin na har yanzu kuma da ransa shi ke ba mu wannan tare sun taba fita wa'azi tare da malamin su sun zo bakin teku za su tsallaka zuwa wata gaba domin yin da'awa kiran maguzawa zuwa ga addini ɗan yankin da ke tare da su sun zo bakin teku sun bai wa masu kwale-kwale suka ce kuɗin ya yi kaɗan ba za ta iya tsallakar da su ba su iya ba ta tsara kuɗi kuma su ke nan kuɗin su kuma kafo su za su yi ba za su je isar da aika ne su musulunta da maguzawa suka roƙa suka roƙa abin suka ce wannan ba su dauka ba ai matsalar ku kenan malaman nan na yi magana ku shin ku kun fito wa asiri to ya ce ku a nan irin wannan istihzayin nan sai ce ba komai ya ce kai dama nawa da kudin aka ce ka je ka mana tuwo mu ci dama mu karya ba wannan kudin ma ka ka so abinci da ita suka cinye yanzu mai nan ina maganan kudi ma babu da aka zama wajen wanke hannu sai ya tibi ruwa sai ya wanke hannu sai ya tibi ruwan hannunsa haka ya ce kai ruwa bawan Allah ne ni ma nan bawan Allah ne kar bawa ya ci bawa bawa kar ya ci bawa ni bawan Allah ne kai ma nan bawan Allah ne kuma bawa bai da tasiri kan bawa saboda haka kada bawa ya halaka bawa kar bawa ya ci bawa kar bawa ya zulmiye da bawa sai ya mai da ruwan yace kun mutu wanda aka yi aka yi tafiya da shi suke ga mu fa sai ruwan ya kankare gaba da suka hau kan ruwan suka tsallaka da shi da almajiransa wanda da shi aka tsallaka yana nan da ransa yanzu haka a Kaduna in na faɗi sunan sa nan duk kun san shi da shi aka yi wannan karamar da malamin ya tsallaka can gaba sai ya juyo ya ce Allah ina roƙonka daga yau daga yau wannan tekun da sai in an biya kuɗi ake tsallakawa Allah ka kawo sauƙi cikin shekarar nan kana fage jin kuɗi kowa ya rika wucewa a shekarar Allah ya kawo gwamnati da ta yi gada a kan wannan teku haka ne da jin kuɗi. Abin da nake so mu gane a nan duka shi ne wa'innan abubuwan mamakin da muka ji da wannan da wannan ba wani abu ya gadar da wannan ba zamantakewar malaman ne da annabi. An gane ko yawan zama tare da annabi. yana gadar da wannan. Ala jalibin mukutara bil hubbi muriddan an dini tajidil matalib min faw. Duk wanda ya zauna da annabi zaman gaskiya, zaman soyayya, zaman ladabi, zaman girmamawa, zaman talaki, zaman yabo, an gane zaman huduri, zaman kwaikwayon annabi. kullum tunaninka ya annabi ya kai ma kai haka zaman burgewa sai ya zama komai na annabi yana burge ka sunansa na burge ka zatinsa na burge ka tufafinsa na burge ka gidansa na burge ka matansa na burge ka sahabbansa na burge ka ƴaƴan annabi suna burge ka garin aihuwar annabi na burge ka makwancin annabi na gimsa na burge ka jakunan annabi ma da abin awon annabi da ta kubbata kowanne na burge ka kuma kowanne tana jin ma kana ganin girman ba zuciyarka insha Allah tabaraka wa ta'ala din yadda ka so kai tafarrufi za ka yi wannan garanti ne in ka ga hakan zai yiwuwa to kawai daga gare ka ne amma halar haka take haka take Allah ya sada mu da sirrin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi shi ne farko wanda zai motsa zobin gidan aljanna ko makullin gidan aljanna in annabi ya girgiza ta shi ke nan sai ta buɗe sai tauli sai a buɗe mini kofar gidan aljanna in na buɗe kofar gidan aka buɗe mini kofar gidan aljanna annabi ya ko ku dikhilaha sai in shiga cikin gidan aljanna amma in na shiga wa ma'i fuqara'ul mu'minina wala fakhra fuqara'ul mu'minina talakawa mu'minai an gane wa ma'isu ke tare da ni a lokacin shiga na gidan aljanna wayanda za su shiga aljanna tare da ni a cikin farkon nan fuqara'ul mu'minin talakawa a cikin mu'minai su ne talakawa a cikin muhajirai an gane waɗanda suka bar garin makka ma'aifa su fa ma'aifa ba suna ji suna gani suka bar ta saboda ni tsabar soyayyar manzon Allah da kuma kishi a cikin addinin Allah. Wayannan talakawa mu'minai su ne suke tare da ni a shigan aljanna shiga na farko. Wanda mafiya yawan zu ba su da komai, ba su da komai har a shirafu makada manyan makawa wani wani ma. Kira ma annabi ma suke ma. In kana so mu shiga addini ka wayannan talakawan nan ba su turun sawa abincin kirki ma babu makwanci ma babu ai sai ka kore mana su mun ba za mu iya cutanyan wayannan talakawa ba saboda haka ka kore su mun mu samu su zama Allah ya ce karka yi da wanda suka kama Allah ya kula da mu daga dacewa shi ne yi na wata kakura ka ci wani rayuwar da wa'annan bayan Allah wa'ancan masu jin kansu su masu daloli ne su farane ne in za su shiga addini ba su shiga in ba za su shiga ba ba su za su damu za su yi wa masalar da wani da to wani nan talakawa muminai an gane tare da su annan da shiga gidan aljanna irin su bilal da su sa'i da su ayan nan wanda ba su da komai ma da abinci ma sai mutum ya kwana da kwanaki ma babu abinci an gane irin su abu hurera wanda yunwa ta kai matuƙa mala wata rana abu hurera na cewa yunwa ta koro ni ga manzo Allah na ni na ji na rasa abu hurera mai wata kai yunwa yunwa yake yunwa ta da ni ma abin da yake ba mani shi kenan yunwa yunwa ba abin shi shi kenan ya ta kawo manzo Allah wani wani dan nono nonon nan bai wuce abu yana ya mai kwalkwala ɗaya biyu ya gama da ita ba. Sannan in ya samu irin wannan so kaza ma yana so. Annabi saboda mu'jiza irin ta manzon Allah. Da su ke shabu wani na ce, da ta ce cikin majalisar halin su fadin nan. Da ta gaggai son su. Ta shi ne. Yanzu aka fi shi ne zuwa yi kowa ya samu ya dandana. Abincin da ni kaɗai ma ba zai fice shi ba. akwai da yunwa ta kai da matuƙa in ba domin bin umarnin annabi dole ba ne gaskiya da na kirwa to ina ganin nuna ni ma kadai wani yin ba kuma ita kira wasu amma bin umarnin annabi dole sai na bi na kira su suka su suka kuzo da suka zo wa ya kamata fara ba ya shi abu da ya bayar kukan yunwan mana za ta jalla bai kama wani sha Aka yi ta mata ya kaci nono ya kwamfe kwalkwala ya kwalkwala ya da ya kwai. Sai da ya shiga can ba sai ajiye. Mai kama wanda na gaba. Akwai da na kallon ikon Allah a ranar nan. A takaitar yan wa aka yi miƙa kwarya shan nonon nan da mutanen nan gaba da kowa ya sha nonon yana nan bai kare sai annabi ya ce to abu ya ya rage wa ya rage ai sai ni da kai shi da yanzu ya rage ya rasu da yi sai da kai sai da kai annabi ya dauka da ta a'a sai ma ka dauka da ta annabi ya dauki nonon nan ya ba abu hurera abu hurera ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha yana ganin zai kure wa nonon nan maleji ina sai nonon ya kure mai maleji abin da da shi yake gani shi kada wa zai shi ba yanzu da wasu sun sha sun koshi shi ma ya sha ya koshi ya ji nonon yana nan yadda yake annabi ta gora sai waye ke zuba ko kuma da ne ke to kira ko mun bi shi to wannan nan talakawa da ta gure mai yunwa tare da manzon Allah ko annabi ke magana a nan wa ma in fuqara wal mu'minin tare da ni a wannan lokacin akwai talakawa cikin mu'minai an ce shugaban ba nan gaba daya sannan akwai karfin siddiq shi ne shugabansu yana na faɗa mai kungiya ne yawa. Amma da yake annabi ya faɗi ta falalan talauci da kuma falalan talakawa shi ma sai ya zaci ya koma talaka. Allah, ka san talauci wani falala ne mai babba cikin hannu. Shi talaka wani falala ne mai girma a cikinsa, amma shi ma da sani ba. Da na fata da yake falalan talauci ya jiro mun talauci ya jiro mun talaka sai ya ɗauki dukkan abin da Allah ya bashi shi ma sai baya ya zauna talaka saboda ya rubuci farlan talaucin nan saboda haka akwai alfaqiru as-saliru akwai alganiyu ash-shakiru malamai sun mata kwakwalwa mai kuɗi mawadaci mai godiya ga Allah da kuma talaka mai haƙuri da talauci wanda ya ji wata ta kai alghaniyyar shafin khair mawadaci mai godiya ga Allah ya ji wata ta a'a alfaqir sabir khair talaka mai haƙuri ya ji rajin magana sun ɓangarorin suka guda biyu shi ne talaka mai haƙuri ya ji mawadaci amma da godiya ga Allah. Saboda wannan shagalin tamara aka yi masa ƙara, wannan kuma shagalin tamara aka yi masa. Wanda aka yi masa shagalin tamara ya zama na Allah, da wanda aka yi masa shagalin tamara ya zama na Allah ba ya burgewa. Wanda aka yi masa shagalin tamara amma ya zama na Allah. akwai alfakarar mazmun akwai talauci abin zargi sannan akwai gida mazmuma akwai kuma wadata ma abin zargi sannan kuma akwai alfakarar mazmun akwai talauci abin yabo sannan kuma akwai kuma gida mahmuda ita ma wadata abin yabo wato yana da bangare mai kyau ko kuma yana da bangare mara kyau annabi ya faɗa ne هذا الفقر أن يكون فقرا تلقي كأجل المقاتل يا تولى كأجل المقاتل تلقي منا تلقى وانا تلقي تلقي مكان كافي وانا دابا أبين يقول تلقي موقع للمسجد وانا تلقي آية للمسجد يقول يا وانا الزامني cikin talauci ba, kwata-kwata ya tsada a fararen talauci, ya shiga kungiyar taki. An gane gari ko wannan talauci da aka a cikin sarki da kwa iya wani, da aka a cikin sarki ne. Wadatar ma da aka samu ba in an samu ba, shi ma zai yi wani kwanin sarki ne, a cikin sarki ne. Sannan talaka da ya zama talaka, amma ya ce haƙura da talauci. kullum karar Allah ya kaiwa. Kullum karar Allah. Ku je ga munan dai, ba mu san yadda muka yi wa Allah wani. in ka da cikin ubangun da zai ga muka cikin in an ce abu kaza in an yana samu mutum mun yi ma sai talauci ya faru ta da wannan talauci a cikin sarki na fara yabo ne ta ga wannan talauci a cikin sarki ne amma talaucin da bai tsara wa mutum an gane komai wata imani sai hakuri sai komawa ga Allah sai dogaro ga Allah an gane da yarda da abin da Allah ya hukunta wannan talaucin abin yabo ne kwarin zargi ne wannan talaucin abin yabo ne wa'annan talakawa su suke tare da manzon Allah irin su ne suke tare da annabi da ta milke magana wa in kuka ra'ul mu'minina saboda haka talaucin nan ba in an an shiga cikin ta a yaƙuri a yaƙuri a ita neman Allah man gida sannan wadata ba ba shi ne tsara wannan da wancan da wancan ba a laisar gina an kasar tsoron wadata ba yawan kadarora ba yawan kamfanoni yawan a wuraren samar da kuɗi da sauransu da kuma kadarora gidaje da manyan kulotai a Abuja a Lagos a ko'ina wanda ba shi da wadata ba. Innamal gina gina nan wadata shi ne wadatar zuciya. Wanda aka ba shi wadatar zuciya shi ne mawadaci. Ba wanda aka baiwa yawan kadarora ba. To ashe kenan talakawa da annabi ke magana a nan su ne talakawa masu haƙuri. wanda talauci bai ana shi sallah ba talauci bai ana shi zikirin Allah ba talauci bai ana shi tsayuwa da daddare ba talauci bai zai rasa hawan jini ba wannan talakan ya gode wa Allah ya gode wa Allah talaucin ma matsayi ne shi yasa mafi yawan annabawa sukan zaɓi rayuwar talauci mafi yawan annabawa masu kuɗi ne mafi yawan manzannin Allah masu kuɗi ne? Mafi yawan sahabban annabi masu kuɗi ne? Mafi yawan shekannanmu masu kuɗi ne? Mafi yawan malamanmu masu kuɗi ne? Mafi yawan alaramominmu masu kuɗi ne? Ba masu kuɗi ba ne. Ɗan kaɗan ne a cikinsu masu kuɗi. Raka mutum ya yarda da wannan yanayin matsayi ne babba kuma akwai sakamako mai kwafiran tashin alkiyama. amma talauci da kullum sai an kai karan Allah an yi da surutai da wannan talaucin azaba ne a duniya kuma azaba ne kuma a makoma lahira Allah ya raba mu da wannan talaucin irin wannan talaucin an gane kenan ko to gwanda me kuɗi me godiya ga Allah kan wannan talakan ko miliyan guda daya saboda shi ma ba ga kuɗi ga godiya ba shi ma ba yin ba karamin babban da ke ba wannan ba an gane karatu na ba a bai wa mutum miliyoyi a bai wa mutum biliyoyi amma bai fanta yi ba yana nan mai godiya ga Allah ne yana nan kyan shi ma ba a gaishe shi dan babu abin da ke saurin bugar da mutum irin dukiya wanda akwai ba masu bugarwa ko sarauta na bugarwa kuɗi ma na bugarwa ilimi ma na bugarwa ilimi wannan yana bugarwa ne a gane gidan ko injiyar ilimi ya tokari mutum to ba shi yanzu wannan sakaran an gane da ya faɗa abin da ya faɗa nan ba wai ba wai ilimi ba ne wani kiyan ilimi da wai shi ne ya tokare wai shi tawili ko da yin sutura ne babba an da raba mu da wannan ilimin Allah shi dan ba ilimi bane shi ma to kai shi ba shi ba ya ta ilimi ya koshi ba shi ma sai ya kawo ma shi ba zai ma saurara ba kowa haka ilimi ne yau da rai ta ilimi na bugarwa Allah Allah ya tsare mu da wannan kudi na bugarwa Allah ya kiyaye mu da kubar kudi sannan sarauta na bugar da mutum Allah ya kiyaye mu da bugarwa kowanne to ka samu mutum cikin wadata amma bai bugu ba yana nan cikin hankali cikin ladabi cikin girma mala yana nan a ran Allah shi ma ba za a fara masa ne ba a fara masa kuma kaga talaka yana nan a talaka shi ma bai rabu da Allah ba kuma ba ya furuta da bai dace ba ya yadda da abin da Allah ya yi shi ma ba san bai shi ba a fara mai ba a fara mai ba to da haka wa ma'iku qara'ul mu'minina nan sune talakawa mu'minai as-sabirina masu hakuri akan talauci wanda wasu rabu da Allah ba ba su rabu da bin sunnar manzon Allah saboda talauci ba suna nan kyan babu abin da ya karkatar da su da irin waɗannan talakawa a cikin sahabbai a cikin tabi'ai a cikin asbabu tabi'ina har zuwa ƙarshen tashin alkiyama suna tare da manzon Allah shi yasa annabi yake lokacin da ya ran gaja da Isra da Miraja gidan aljanna waɗanda suke karar suka fi yawa talakawa su suka fi yawa in ka ce talaka ba ko talakawa talakawa da yawa wutar talakawa da yawa wutar wallahi duk wanda bai da talauci ba a gane kenan ko sai na magana shiga jannan ko ba bai da abin da Allah ya ba amma wanda yayi hungure ka tara ya koma ga Allah ya ci gaba da zikirin Allah ya ci gaba da godewa Allah ya kalli abubuwa da yawa da Allah ya bar masa nimar musulunci nimar imani nimar sallah nimar zikiri nimar lafiya ya kalli wani sai ya manta da talauta to wannan suna ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan za mu dakata a yau insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kuma insha Allah sai mu dora a muka kwana Allah ya kiya mana imanin mu Allah ya kiya mana alherin mu Allah ya kiya mana mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiya da sharrin duniya da lahira Allah ya jika mu Allah ya jika iyayen mu Allah ya jika malaman mu da shekaran mu Allah ya jika rayuwar mu da matattun mu Allah ya ba mu albarkar iyayen mu Allah ya ba mu albarkar malaman mu Allah ya ba mu albarkar shekaran mu kuma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya bukatun mu Allah ya bukatun masu neman addu'a a wajen mu a shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ba bukatun sa da kai Allah ya bata da kuma yi gaba sallallahu sallama albarkan fatiha salatul fati sallallahu alaihi wa alihi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق ورزقنا من المعترف لا ترى الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه المجدال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين